بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أما سو كلم دسورارم بركم دسايك كسن شوا وانا فيلم البركة da muke tattaunawa akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi ne akan cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalinsa a gidansa yana wasa da iyalinsa yana ainihin wato tausasa musu hatta wajen kiran suna annabi yana canja sunan matarsa ya kira ta da wani suna mai ban sha'awa kamar yadda nana aisha allah ya mata rahama ya kasance yana yin haka ɗin a kanta maimakon ya ce da ita ya aisha sai ce ya aish ya aisha ya aish ka kai ma halatta ba sai na kira sunan wata mace ba don kar wani in kira sunan mahaifiyarsa ko matarsa amma kowanne daga cikinku ya halatta mutum matarsa ya dan yi rinka mata barkwanci da wasa sunanta ya rinka dan juya mata shi yana dan gyara shi yana dan gaya mata shi yadda za ta ji daɗi mata suna son a dan yi musu wasa suna so a dan ɗauki hankalinsu suna so a yi musu abin da za a faranta musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farin jaka da aikakke daga Allah ya kasance yana aikata wannan da shi da iyalinsa riwaya ta tabbata kamar yadda ya zo a cikin musnad na imam ahmad kuma hadisin bukhari da muslim sarwaito shi manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa aisha ya aish ya aish ko aish sallallahu alaihi wa sallama aish aish yace hada jibrilu yuqri alayki salam ga mala'ika jibrilu nan yana karanta miki sallama na aisha take cewa wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu a gaya masa shi ma wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ta ce manzan Allah tara ma la ara ya manzan Allah ashe kana ganin abin da bana gani ga jibrilu nan ka gan shi har ya zo yana gaishe ni yana mun sallama ni kuma ban gan shi ba to lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo zai yi albishir da bishara ga ita wannan mata na na Aisha da wannan suna a wato zai mata bishara da wannan gaisuwa da mala'ika Jibril alaihissalam yake mata to sai ya kira ta da wannan suna ya Aish ba laifi wanda yake da mata mai wannan suna ya rinka gaya mata wannan dan yayi koyi da Annabi sallallahu alaihi kamar yadda ya zo a riwaya ingantacciya da Imam Zahabi ya faɗa Allah ya masa rahama manzo Allah yana cewa na Aisha ya Humaira ya humaira kun ga sunanta aisha amma yana ce da ita ya humaira humaira tasghiri ne na hamra a larabci akwai hamra akwai sauda to humaira tasghiri ne na me na hamra abinda ake nufi da humaira ana nufin farar mace farar mace farar mace kamar yadda imam ibn kathir ya faɗa haka a cikin littafin an-nihaya al-bidaya wan nihaya haka imam zahabi ma ya faɗa Allah ya masa rahama ya ce a lisan mutanen alhijaz harshen mutanen hijaz in an ce alhumaira ana nufin albayda bi humra wato macen da take fara ne amma kuma akwai ratsin jaje-jaje a cikin farin nata amma wannan ba su da yawa sosai a cikin larabawa masu wannan kenan na na aisha sifarta an gaya mana sifarta a cikin humaira ce fara ce mai ratsin jaje-jaje a cikin farin nata kyawun ya kai kyau Allahu akbar haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gayawa matarsa kaga ashe ba laifi mutum idan matarsa tana da kyau tsakaninsa da ita fa wata ranka zo ka ce ya ke wannan kyakkyawa ya ke mai faranta mun rai ya ke wannan mai kaza babu laifi abin da ake da bukata shine tatibu khatiriha wato ka farantawa zuciyarta ta ji daɗi duk abin da miji zai yi wa matarsa ta ji daɗi to yana da kyau kuma wani abin da ya kamata mu gane sirrin shine abu kaɗan bai kai ya kawo ba insha Allah da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ku ga yana farantawa mace abu kaɗan da bai kai ya kawo ba za ku ga yana farantawa mace rai suna da hakki mu faranta musu sai dai shaidan yana yakar mu iya yaka wallahi baya barin mu musu abin da za su ji daɗi a rayuwarsu Allah gyara mana halin mu Allah ya ba mu dacewa Imam Muslim ya fada hadisi sahihi ingantacce an Aisha tana faɗa Allah ƙara mata yadda cewa cikin kyautatawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi a gidansa wato ya kasance yana azumi amma wallahi yana sumbantan wata daga cikin matan shi na Aisha ita take ba da wannan hadisi din ita ta karantar da hadisin kuma amma da ta gama sai ta yi dariya Allahu akbar ma'ana tana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin ainihin wato azumi yakan zo ya sumbance ta saboda tsabar ya faranta mata rai saboda tsabar ya kyautata mata to amma jama'a akwai riwaya da ta zo na na Allah kara mata yadda take cewa mutane ya kamata sani cewa fa ba kowanne ne daga cikinmu yake iya rike sha'awarsa kamar yadda annabi yake riƙewa ba ma'ana mu ba kamar manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallama dan gaskiya idan wani ya zo ya aikata wannan ba mamaki wani zai iya jurewa amma ba kowa ne zai iya jurewa ba so kenan wannan ba sunna ce da aka ce kowa ya je ya aikata ba Allahumma illa wanda yake ganin bayi da matsala zai iya yi wani matarsa ko taba shi ta yi sai wani abu ya same shi to kaga wannan ya kamata ka rufa wa kanka asiri kai nesa haka je ka lalata ainihin wato azuminka duka wannan yan uwana muna faɗa ne wato sigogi da surori da kamanni da, da, da wato mawaƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta faranta wa iyalinsa ya yi ta kyautata musu wanda ya kamata mu yi abin da za mu kyautata wa iyalanmu mu yi abin da za mu faranta musu don mu ji daɗin rayuwa da su cikin abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi na kyautata wa iyalinsa a gidansa yana yi wa matansa abin da suke so matukar bai sabawa shari'a ba ga Allah yana da mu'amala alit ta'amuli ma zaujati mu'amala madaukakiya tare da iyalin sallallahu alaihi wa sallama imam ibnu asakir ya ruwaito a hadisi sahihi daga nana aisha Allah kara mata yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisi din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya yardar da nana Aisha ya faranta mata rai yana ce amma tardaina an takuni zaujati fi duniya wal akhirah yanzu ya ke Aisha baki yadda ba yanzu ba kya son ki zamanto matata a duniya kuma ki zama matata a lahira nana Aisha ta ce bala ya rasulullah fa'anti annabi ya ce to fa'anti zaujaci fi duniya wal akhira ya aisha ke mata ta ce a duniya kuma ke mata ta ce a lahira yanzu kamar kai za ka iya cewa matarka don ka faranta mata yanzu wance ba kya so in zama mijinki duniya da lahira wance fata na buri na Allah ya sa na zama mai gidanki a duniya da lahira ko ka ce wance Allah ubangiji ya hada ni da ke a duniya da lahira yanda ya hada ni da ke a nan duniya ya hada mu a lahira za ta ji daɗi wallahi kyautata maka da take yi da sai ta ninka kyautata ma amma abin da yake damu mu shine wato shaidan ba zai bari ma mu bude bakin mu mu gaya wa iyalin mu mu gaya mata hakan ba ma ba zai bari ba kwata kwata kuma babu abin da mutum zai ragu da shi dan mutum ya gaya wa matarsa wannan wala bai zai ragu da komai ba so yana da kyau mu faranta musu mu kyautata musu abu na gaba da za mu iya fahimta a wannan hadisin shine ne ashe na na aisha tana da falala mai yawan gaske in kun lura duk yawanci misalan da ake bayarwa dangane da kyautatawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa matansa za ga yawanci akan nana aisha ba wai dan ita kadai yake yi wa ba a amma da yawa ta yi tarwaito hadisai masu yawa dan a duniya tana daga cikin waɗanda tafi kowa yawan hadisi sannan kuma ta goge sosai wajen iya zamantakewa da mai gidanta so wannan yana nuna mana cewa shi aisha tana da matsayi a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk yake kin aisha wallahi yana kin manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama duk wanda ya bari yake da wata akida ta kin nana aisha ta fada da nana aisha ko bata nana aisha ko gaba da nana aisha ko faɗin munanan maganganu akan nana aisha ya tabbatar directly yana kai wa manzon Allah farmaki ne ina waɗanda suke ɗaukan karya a samu karya a rubuta mata sunan aisha a jikinta don saboda a bakantawa iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama irin matan nan da wannan da annabi ya gaya mata karara yake cewa amma tardaina an takuni zaujati fi duniya wal akhirah yanzu aisha ba kya so ki zama ki zama matata a duniya da lahira ba kya so irin wannan mata da annabi ya gaya mata wannan ya kamata wani ya zo ya bude baki ya saki baki ya zage ta amma ya al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kamu lokacin da nana Aisha nan tana zaguwa a duniya akwai masu la'antanta akwai masu tsine mata kuma amma annabi ya ce matarsa ce a duniya da lahira yanzu duk mutumin da ya zo ya zagi matar babanka anya yana son ka duk mutumin da ya zo ya ci mutuncin iyalin babanka anya yana son ka to masu zagin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam masu zagin na Aisha wallahi kamar suna zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama so Allah Allah mu so abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so shi yasa wata rana matan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka kawo karan na Aisha suka ainihin hada ta da nana Fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ki je ki gaya babanki ya ji tsoron Allah akan Aisha yar gidan Abubakar nana Fatima ta zo samu manzo Allah sallallahu alaihi ce ya manzon Allah matanka sun aiko ne wajen ka yunshidnaka al-adla wa yunshidnaka Allah suna hada ka da Allah suna hada ka da ubangiji kai adalci wai akan nana Aisha wai me ya faru wai me yasa idan za a yi kyauta daga waje sahabbai za su aiko kyauta sai su zaɓi ranar girkin na na aisha su aiko wannan kyauta mu lura da kyau kun ga ashe ba fa annabi ne ya ce in za a kawo kyauta a kawo ranar girkin na na aisha ba ba manzan allah ne ya faɗa haka ba sallallahu alaihi wa sallam ba abadan ba haka ya faɗa ba to amma abin mamaki me mutane su suke zaɓar lokacin su kawo to amma mata hali irin nasu sai da suka yi maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam da fatima ta zo ta gaya masa wannan ce ya aisha ba kya son abin da nake so a ya fatima yanzu ba za ki so abin da nake so ba ta ce ina so sai ce fa ahibbi hadihi ya ce to ki so wannan ya nuna aishan ya ce kin ga wannan ki so ta lalle ina son ta to ki so ta allahu akbar irin wannan babban matsayi da annabi sallallahu alaihi sallama ya ba wannan mata na Aisha Allah ya kara mata ɗaukaka Allah ya kara mata daraja Allah ya kara mata matsayi ashe wannan yana nuna mana wajibi ne mu kula da kimar matan annabi sallallahu alaihi sallama kuma mu mu yi kokari mu dabbaka a gurin da nake magana ɗazuna ce tsakanin kai da ita ka gaya mata wato mu lura da wata hikima da siyasar zamantakewa duk wanda zai yi kyautata wa matarsa ko ya faɗo wani abu na ƙauna a tsakanin sa da shi da matarsa ya rinka bari tsakanin sa da shi da ita in suna keɓance a ɗaki amma suna zaune su su uku ko su hudu ka zo ka ware wata ka gaya mata wata magana sauran ka rabu da su to ka tare da gobara a gidanka da bara lalle bane ka iya kashe wannan wutar ka fahimci wannan da kyau namiji dole ne ka zama muhait ma'ana ka zama kana dabara in an bullo ta nan ka kewaya ta nan kuma kana mai kula wallahi matanka daidai da shigowa gida idan ka yi suna lura da kai wacce ka fara kalla wannan din wata rana wata wallahi sai ta gwatsa maka magana akai ai mun lura ma in ka shigo gida ma wance kake fara gani kuma kai bawan Allah miskini don Allah kai ba kai ba kama sa shi a cikin zuciyarka ba ba intentionally kai shi ba ana lura da kai matan wannan zamani da ya daidai da suturar da kake sawa ranar girkin kowa an ana karanta ka ba a kyale ka ba matan wannan zamani idan ranar wance ce ai an ga yafi yin kwalliya ya sa ado ya sa hula mai kyau ya karya ta ya caba ado amma an wance ce kawai kullum sai dai a ganshi da kaya kaza kaza miskini kai baka ma sani ba wala Allah to kaga aiki ya same ka kowa a ranar girkin ta dole ne ka rinka cakarewa kana yin kwalliya da ado sosai saboda kada a zarge ka to duk wannan fa ba a kyale mu ba daidai da hula akwai wanda aka zarge shi akan shigowa gidansa da hula wai ai ranar girkin amarya an lura idan ya zo shigowa wato hularsa yana sa ta haka tamanin mata kenan masu gidan duniya Allah rufa asiri wato 180 ake cewa kai 180 digiri wai ai saboda ranar amarya ne kasan duk wanda kaga ya jefa hularsa ya haka wato komi tamam daidai kenan bai da matsala abu ya yi daidai ai an lura ranar girkin ta haka yake sa hula to wata rana kuma da zai dawo girkin wacce din kuma yaya aka ya aka bai sani ba yaya aka yi daga bacci tashi daga masallaci ya fito a'a mota ya shiga ya fito hularsa ya yi kuskure ya sako hular a haka ya shigo gida la ilaha illallah mai girkin da ta gani shikenan ta kulle wannan abun ashe yanzu dan wulakanci ni in za ka shigo gidana ka shigo min da hula a haka kaga dai duk wanda ka ganshi da hularsa haka ka san wato ba daidai bane akwai matsala kenan ana cikin tashin hankali ana cikin damuwa kenan me ya faru uwar gida me ya faru kaza ka duba yadda ka zo da hularka ai ranar girkin wance ai a haka ka zo mata da hularta da da hularka a ranar wai wannan ma sai an yi mana hisabi matanmu na wannan zamani wai ba su kyale mu akan wannan ba subhanallahi azim so ya kamata maza su zamanto masu lura suna sa ido a kula ai wane idan ya je ɗakin matarsa wance kullum farcensa a ɗakin wance ake yanke masa to za ta yi kokari ta ga ranar da ka zo ta ce bari ta ce za ta yanke maka farce sai ka ce a ba komai man da bukar sai a ce sai ka je ɗakin wance kenan ma'ana wance ce mai yanke maka farce wal iyazu billah ai wance ce a ɗakin ta kake gyaran fuska so wance baka yi a ɗakinta duk sai an karanta a kai wannan ku yi ƙoƙari ku zaman to masu yin adalci tsakanin matan ku ba dan komai ba saboda kiman mu ɗin da darajar mu ta yi ƙoƙari ta ainihin wato tabbata kuma mu tsira ba tare da mun wulakanta a gaban ainihin matan mu ba saboda ƙurewa na lokaci za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai karo na gaba abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a barkamu da sai kasancewa a filinmu na rabin lokaci da muka dawo muna nan muna tattauna akan irin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halayensa a gidansa yadda ya kasance yana yi da iyalinsa Allah ya azuta mu da kyautata wa iyalanmu cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi aka rawaito yana yi annabi yana yin kwalliya yana caba ado sallallahu alaihi wasallama ba dan komai ba kawai saboda iyalinsa kamar yadda yake gyara jikinsa kyautata jikinsa saboda ya faranta wa iyalinsa riwaya ta tabbata kamar yadda nana aisha ta ruwaito hadisi sahihi ingantacce imam muslim ya ruwaito wannan hadisi an tambayi na aisha cewa bi ayi shay'in yabda annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu shin annabi sallallahu alaihi wasallam yake aisha da me annabi yake fara yi yayin da ya shiga gidansa me yake fara yi ina so wato mu lura da tambayan dan tambayar wato akwai dikka sosai daƙiƙ jiddan jiddan shin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama me yake fara yi me yake fara yi idan zai shiga gidan shi wannan yana da kyau mu sani na na aisha take cewa asiwak asuwaki annabi yake fara yi yana shiga gidansa sai fara goge baki shu sufahu bisiwaki sai ya sa asuwaki yana goge bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamai suka ce ah to me hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga gidansa ya fara gogewa da asuwaki me hikima akan haka me kuma fa'idar hakan suka ce eh hikimar haka shine li'annahu sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala baitahu mubasharatan kana yuqabbilu azwajahu ko yuqabbilu zawjatahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fara shiga gida bayan ya aswakin yana sumbanta matar shi mu lura da wannan wato hikima nabawiyya mulatafa nabawiyya wuddiya akhawiyya imaniyya soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna iyalinsa na kauna da yan uwantaka da kokarin mai ya faranta wa matar shi abin da zai fara ya goge bakinsa akwai hikimomi da yawa da za mu ɗauka a ƙarƙashin wannan hadisin sahihi ingantacce ashe annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ke faranta wa iyalansa shine mai yana yi ya mai ya sumbanci matarsa duk macen da aka sumbance ta sumbanta wani abu ne da yake ƙara ƙauna tsakanin masoya guda biyu ko ɗa ne ya suke sumbantan ubansa zai ƙara mai son shi ko uba ya sumbanci ɗansa uba ya kan kama ɗansa ai ko jariri ko ne sumbance shi ko idan da cijo ne ya girma a kama goshinsa a sumbance shi ƙauna ce ya koyan uwana to wadda kuma tsakanin miji da mata kuma wannan ashaddu ya fi tsanani to annabi dan ya faranta wa iyalinsa yana shiga sai sumbanci matarsa wanda yanzu abin da baka iya yi da yawan mu idan mun je gida yanzu abin da kake fara fada ba na ce a daina kaza ba waye wannan waye aje wannan kwanan wallahi zan yi kaza wani ma ya ta ashare ashare ya ta zagi ba kullum baka da jin kai dan uwana a gidanka ba rahama ba tausayi sai fada da yawa akwai masu gidajen dafa idan mutum ya dawo gida sai ka ji matan suna cewa gashi nan mafadacin nan ya dawo wani ya billah a gidanka karkashin ikonka da mulkinka iyalinka bayan idan ka suna cewa wannan mafadacin ya dawo saboda kai ba ka da aiki sai fada ba a jin rahama a tattare da kai kwata-kwata fada fada fada fada fada da fada kake shigowa to ga manzan tsira sallallahu alaihi wasallama sun banta matar sai yake matar da kake zaga matar da kake la'anta wani ma har da duka to shi kuma da sumbanta yake fuskantar su ka duba inda bambancin yake tsakaninmu da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka zagi wancan ka doki wannan ka rankwashi wannan yaron ka make wannan ka yi zage-zage ka yi fada wa masu aiki ka yi wane ne wane ne ranka a ɓace kaf kaf kaf kaf kaf ka shiga ka baza kofa ka make ka kira waya ka yi subhanallah alazim ma hadhihi alqasawa in wannan ke kasar da muguwar ɗabi'a da yanayi mara kyau daga ina ba haka musulunci ya karantar da mu ba ba haka addini ya dora mu ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara sallallahu alaihi wa sallama laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira kuma annabi ana bin sa a ko ina a bi shi a aqida a bi shi a mu'amala a bi shi a kasuwanci a bi shi a aure a bi shi a sallah a bi shi a azumi a bi shi a zamantakewar gida al-mu'ashar zawjiyya huwa ar-raqam al-awwal shine number 1 lamba ɗaya da ake koyi da shi duk wanda yake so ya rayuwa mai daɗi a zamansa na aure da shi da iyalinsa to wallahi yana da kyau ya saurari ilimi ya saurari malamai mazuwa ilimi su gaya masa ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa a gidan shi da iyalin shi idan har annabi yana farawa da sumbantan iyalinsa ya kamata wani ya zo yana zagin matarsa yana shigowa gida ke kuma watakila saboda ke ma baki da ɗabi'a mai kyau mai gidanki ya shigo yana assalamu alaikum baraki ansa ba akwai matan da ko sallama ba sa amsawa ku duba dai qur'ani ya ce mana idan za ku shiga gidajen ku yi sallama fa sallimu ala ahliha amma wallahi akwai matan da ba ta an sallama an za ka yi sallama sau dubu ba za ta ansa ba kai wa mace sallama kana assalamu alaikum tana yawwa wannan wani irin gargajiya ne wannan an ce da ke assalamu alaikum sai ke ce mai wa alaiku mussalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu barka da zuwa sanda zuwa idan ya zo da wani abu ki karba in ma bai zo da wani abu ba ki zo ki bude masa amma yanzu in an ci sa'a an bude maka kofa za a bude maka kofa ba ka tarar da kowa ba tana bude za ta tafiya za ta cire sakata ta jawo kofar ma ka shigo wallahi ba za ta yi ma ba matan karshen zamani kenan yan 2017 Allah ya sauwaƙe matan da ba su iya raka mai gidansu ba matan annabi da matan sahabbai suka ce suna raka mazajensu in za su fita matan salafu salih magabata na kwarai duk wanda mijinta zai fita sai ta raka shi inda abun rikewa ta rike masa sai ta kai shi bakin kofa ta ce Allah ya kai ka lafiya Allah ya maka albarka Allah ya tsare maka hanya Allah ya dawo da kai Allah ya baka abin da ka je nema Allah ya taimake ka kai kawo mana halal gidan nan kada Allah ya baka dama da ikon ɗebo mana haram ka kawo mana kullum idan mai gidanta zai fita haka take yi waɗanda suka waye a wannan zamani suka karanta addini suka karanta wannan su ma haka suke mai gidanki zai fita da jaka yake fita ki rike jaka ki bi shi sai kin je har bakin mota in a gareji yake shiga mota fita ki raka shi sai ya shiga mota ki miƙa masa ki ki masa addu'a ki ce Allah kai ka lafiya in dan zamani ne ki ce masa bai ki masa bai bai shi ma ce miki bai bai amma dai ki ce assalamu alaikum shi yafi shine musulunci zai ji daɗi yana Allah Allah ya dawo amma ya tafi ya barki a turbune ranki a bace kin saka fuskar shanu kamar an aiko miki da za a miki kishiya ranki a ɓace wallahi bai zai sha'awar ya dawo gidanki bayar uwata wato waɗannan wasu abubuwa ne na sirrin rayuwa da za mu fahimce su wallahi da za mu aikata su malam da za mu ji daɗin rayuwa zai rage mana hawan jini da yawa zai rage mana tashin hankali da yawa zai rage mana damuwa da yawa ga magani amma ba mu san yadda za mu iya sarrafa shi ba kira kashi ki masa addu'a Allah ya dawo da kai lafiya idan ya dawo kafin ya shigo gida kina nan kina tsaye kina jiransa da kin ji ɗuriyarsa ya zo girrib ana buɗe gareji ya dawo da mota ko da kafa yake dawowa ya zo ya tarar da ke a bakin kofa kina jiransa ki maza ki karɓe jakar hannunsa yana shiga falon ki ki cire masa hularsa ki ajiye ki ɗauko abin fifita ki masa fifita idan ya zo da kaya da yawa ki cire masa riga ki rataya ki sallami yara kar a zo a- a rufa shi da yara za ki dan abin nan kuma yara an zo an sa shi a gaba kina masa wannan din yara suna kallo wani abin ba za ki iya yi masa ba a yara suna gani sai a ce yara su dan koma daga ciki dan shi ma yana da hakki wanda wannan ma wani babi ne wanda ya kamata mu zo mu zauna da yawa yawan matanmu wato ba san hikimar idan za su yi wa mazajen su wani abu na farantawa su dan kawar da yara ba a gaban yara sai a zo ana abu yaro kuma ya zo daga baya je tona miki asiri a gurin yara su ce ai ya je abokanan su ce ai mama na kaza take wa babana saboda baki da tsari baki tsara ba to duk matar da take wa mai gidanta wannan ina miki albishir ina miki albishir ya je dai wai waje ya nemo wata zai auro dan saboda kyautatawa wai ya miki kishiya wallahi a'a wallahi kin fi karfin kishiya kam in dai dan saboda rashin kyautatawa ne wallahi a'a sai dai in wani abu dai daban kuma Allah kiyaye ki so ku kyautata wa mazajen ku sai ku ji daɗin rayuwa akwai mata da yawa da suna rayuwa cikin kunci hawan jini ya dame su tashin hankali ya dame su su ci abinci ba za su ji sun ƙoshi ba su sa sutura ba za su ji daɗin ta ba saboda rayuwar ba ta da daɗi wal iyazu billah muna fata Allah gyara mana halin mu Allah ya kyautata mana za mu dakata nan insha Allah sai gamuwa ta gaba abin da kuma na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu